نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha shida ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasan na ɗari da goma sha ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibnu isma'il al-bukhari karatun da muka yi wa take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna cikin karatu a ƙarƙashin kitabu mawaqitis sala ma'ana matattarar da ke bayanai dangane da lokuta na ainihin sallah tafiya ta tafiya har muka ji imam bukhari ya karantar da mu lokacin sallah a zahar la'asar magariba isha asuba sai kuma ya kawo wata mas'ala mai matuƙar muhimmanci akan cewa shari'ar musulunci ta hana yin bacci kafin a yi sallar isha shari'ar musulunci kuma ta hana yin hira bayan sallar isha sai dai baccin da ya rinjaye mutumin da ya zo jiran sallah a cikin masallaci babu laifi in ya yi kafin sallar isha sai hirar da ta zama babu makawa bayan an yi sallar isha to sai a yi ta a yau al'imam al-bukhari zai karantar da mu ainihin babin da ke bayani akan cewa e, hira bayan sallar isha ta halatta idan baƙi ne kai waɗanda suka kawo maka ziyara ko kuma iyalanka ne matanka ko ‘ya'yanka ko makamantan haka ko kuma hira ta manyan malamai ko tattaunawa ta dattawan anguwa wadda take da fa'ida da ke komawa zuwa ga al'umma babban malami al'imamu abu abdullah muhammad ibnu ismail al-bukhari ya ce babu samari ma'abbaifi wal ahali babin da ke bayani akan ya halatta a yi hira tare da baƙo da kuma iyalai bayan sallar isha ya halatta a yi wannan hirar menene dalilin imam al-bukhari sai ya ce حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين أبي بكر آه وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث آه حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أو ما عشيتم قالت أبوا حتى تجيء قد أرضوا فأبوا قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا فقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم آه عقد فمضى الأجل ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناسا الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال wannan hadisi al'imam al-bukhari ya samo shi daga malamin shi al'imam abin nu'uman abin nu'uman shi ko ya samo shi daga nashi malamin al'imam mu'tamir dan suleiman shi ko mu'tamir dan suleiman ya ce baban shi suleiman ya ba shi labarin da ya ainihin wato samo shi daga abu usman abu usman kuma ya ce an abi bakar ibni an abdurrahman ibn abi bakrin daga abdurrahman ɗan abi bakar ne siddiq yayan asayida aisha ne allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda uwa ɗaya uba ɗaya suke abdurrahman ɗan abubakar ne siddiq ya ce anna ashaba suffa mutanen da ke kwana a cikin rumfuna a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin su abu huraira da makamantansu wato talakawa daga cikin muhajirai da waɗanda suke kwana a cikin wannan masallaci saboda ba su da ainihin wato gidaje ba su da mata ba su da iyalai wani yayo hijira daga ƙauyensu sai a zo sai a ɗaga wannan rumfa aka ce waɗannan rumfuna su ne ake ganin har yau aka kiyaye tarihinsu a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da ike yanzu ba an yi su don wani ya kwana ba ne amma a plan ɗin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka tafi daga ƙarshe ƙarshen shi sai aka sai aka yi wasu manya manyan rumfuna aka sa laima haka in an so wani lokacin sai a tsuke sai ga wurin ya buɗe sama wani lokaci kuma sai a sake sai su zama a matsayin su na rumfuna wallahu alam ma'ana a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne sai aka samu wasu wurare sai aka kafa yan rumfuna haka waɗannan bayan Allah a nan suke shiga suke kwana irin su sahabi Abu Huraira da su Ammar da da da da da, da su Abu Zarrin da makamantansu wato talakawan muhajirai dai waɗanda ba su da wurin kwana to a nan suke ainihin kwana wato irin su Suhaib to shine yake cewa kanu unasan fuqara su waɗannan mutane da ke kwana a cikin suffa suffa rumfa kenan jama'a in ka ce suffa rumfa don haka masu cewa suffati salati ba su a'a in ka ce suffati ka ce rumfa sallah kenan sifatu sala sifatu salati shine siffar sallah suffa wato mutanen suffa to kanu unasan fuqara mutane ne talakawa wa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce man kana indahu ta'amu sunaini falyadhhab bi salisin wanda ya san cewa a gidan shi akwai abincin mutum biyu to ya ɗauki ɗaya daga cikin mutanen suffa ɗin nan ya tafi da shi gida sai ya zama me sai ya zama shine na ukun su ma'ana abincin gidanka kai da mataka ne ko to duk abincin mutum biyu yana isar mutum uku sai ka ɗauki mutum na uku sai ka tafi da shi gida wa in arba'un fa khamisun idan kuma abincin mutum hudu kake da shi a gidanka sai ka tafi da mutum ɗaya sai zama ku biyar kenan aw sadisun ko kuma sai ka ɗauki na shida ka ɗauki mutane biyu idan kuna da abincin mutane hudu a gidanku wa inna aba bakrin ja'a bi salasatin sayyidina abubakar ne siddiq sai ya zo da mutane guda uku radiyallahu ta'ala anhu kun fahimta jama'a ma'ana sayyidina abubakar sai ya ɗibo mutane uku daga cikin ainihin wato ashabu suffa fantalaka annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi asharatin shi ko annabi sai ya tafi da mutum goma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah kenan babban inuwa qala sai ya ce fa huwa ana wa abi wa ummi da ni da babana da mahaifiyata fala adri qala mai riwaya abu usman yace ban sani ba shin abdurrahman dan abubakar ya ce wamra'ati da matata wa khadimun bainana wa baina baiti abubakrin da kuma wani wanda yake mai hidima ne tsakanin ainihin wato gidanmu da gidan sayyidina abubakrin abin da yake magana ya dawo da maganar zuwa gidan abubakar ne bayan da ya faɗi abubakar ya taho da mutane uku ko sai ce annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya taho da mutane goma ko to waɗannan mutane uku da abubakar ya taho da su a gidan abubakar kuma suwaye a cikin gidan sai abdurrahman ya ce da ni da mahaifina abubakar da mahaifiyanmu ummu ruman sai mai riwaya ya ce ban sani ba ko ya ce wamra'ati har ma da matar shi shi abdurrahman din sannan kuma da wani mai hidima wanda yana ainihin wato tsakaninmu inda muke zaune ni da tawa matar da kuma ainihin gidan abubakar wa inna ababakrin ta'asha inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abubakar sai ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya ci abincin dare bayan sallar isha thumma labisa haisu sulliyatil isha sannan sai zaman shi a idda aka yi sallar isha ma'ana da suka da aka yi sallar isha a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zauna a masallacin tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tashi tafiya gida abubakarin sai ya bi annabi gidan shi suka tafi wannan na daga cikin mahallin shahid na cewa abubakarin ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan sallar isha asalatan ba dan ya ci abincin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai dan akwai wata tattaunawa da za ta kai shi garin haka ne ya buge da kuma ya ci abinci a gidan sannan kuma bayan an yi sallar isha sun zauna a masallaci wannan na daga cikin wajhul istidlal wato fuskar kafa hujja da wannan hadisi da Imam al-Bukhari yake so ya kawo dan haka ku dan saurara ka dan kafin mu ci gaba da karatun hadisin ku ji abin da Ibn Hajirin yake cewa yace wa wajhul istidlal min hadisi Abdurrahman ibn Abi Bakr al-mazkur في الباب اشتغال أبي بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم abubakarin lokacin da aka gama sallar isha ya zauna a can gidan annabi sallallahu a masallaci daga nan suka tashi suka je gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan dihirar da tattaunawa ta faru a nan ko to sannan da abubakar ya dawo gidan shi akwai kuma baƙi din nan da ya turo su wuto gidan shi kun tuna mutum uku din nan to lokacin da ya zo gidan sai ya samu an gabatar musu da abinci sun ƙi ci abinci sai abubakar ya zauna yana tattaunawa me yasa ba ku ci ba ba a kawo musu abinci ba ne har yana zagin abdurrahman kai kayi kaza kayi kaza yana zargin ko shi ne bai kawo musu abinci ba sai imam bukhari ya ɗauki wannan tattaunawa da abubakar yake yi a matsayin wani zance ko hira da ta faru a bayan sallar isha to amma me yasa ta halatta shine halin bukata ce kai zuwa gare shi ina fata an gane to shine sai yake cewa wa zalika kulluhu fi ma'anar samar wannan duk gaba ɗaya za a ɗauke shi a matsayin kamar hira ce li'annahu samarun mushtamalun ala mukhataba wa mulatafa wa mu'ataba domin a cikin wannan tattaunawa ta abubakar akwai hira akwai zance da ya da matar shi an kawo musu abincin ne ta ce an kawo sannan akwai mulatafa ko bayan Allah me yasa ba ku ci abinci ba kaga nan kuma magana ce cikin taushin hali ko to sannan kuma wa mu'ataba akwai zargi zaka ji inda ya zabga wa Abdurrahman dan shi zagi kaga duk wannan ta faru ne me bayan sallar isha kafin a kwanta ga hadisin sai mu ci gaba ka ji sai yake cewa thumma raja'a sannan sai Abubakar ya dawo falabisa hatta ta'ashsha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakarin ainihin wato ya koma gidan shi annabi sallallahu alaihi sallama ya zauna har ya ainihin ci abinci a nashi gidan faja'a ba'da ma madha min al-layli sai abubakar ya iso gidan shi bayan dare ya riga yayi nisa ma sha Allah gwargwadon abin da Allah ya so dare yayi nisa qalat lahum ra'atuhu sai matar shi tace da shi wa ma habasaka an adyafika me ya tare ka ka zo wurin bakinka au qala dhayfik me ya hana ka zuwa wurin bakonka da ka turo mana gida kala sai ya ce awa ma ashaitum ko awa awa ma ashaitumihim baki ba su abincin dare ba ne ma'ana ni na eh ashaitihim ashaitihim shin baki ba su abincin dare ba ne wato ni na turo su gida da dogaran cewa na haɗo su da ɗana abdurrahman a zo a ɗauki abinci a basu baki ba su abinci bane hakike tambaya ta me ya tare ni daga baki na ko kun fahimci abin da zai kwararo da wannan tambayar shine daga zuwa ta ce mishi me ya hana ka baka zo wurin bakin ka ba madadin ya bata ansa sai ce a baki dauki abin cikin basu bane an zauna ana jira na ne qalat sai ta ce abau ai sun ki cin abincin ne da na basu hatta ta ji'a suna jiran har sai ka zo kad uridu an miƙa musu abincin fa abau sai suka ki qala to abdurrahman da ya ji haka sai ya ce to ta abubakar zai zarge ni akan me yasa ban zo na zauna wurinsu na lallashe su su ci abincin ba abubakar abdurrahman ya ce fazahabtu ni ko sai na gudu ana ni din nan fakhta ba'tu sai na je na buya na san cewa ta ɓaci kenan faqala sai abubakar ya ce ya gunsar ma'ana gunsar ya kai mutumin banza ina fata an gane irin zagi ne da iyaye ke wa 'ya'ya fajadda'a Abdurrahman ya ce sai ya min mummuna addu'a cewa Allah ya datse hancina wa sabba kuma ya zage ni waɗannan manya-manyan kalmomi ne waɗanda larabawa za ka ji ya ce jadda Allahu an faka Allah ya datse hancinka eh ala jadda Allahu barajima kullaha wa qatta'a yarbu'a wa affara darima mawaki ne ya tattaro su kabilu guda uku yace Allah ka gutsura hancin suwa ne Allah ka watsa wa suwa na ƙasa a ido Allah ka kai mutsu-mutsu da suwa ne to larabawa sai ce maka jadda Allahu anfaka Allah ya datsa hancinka wannan zagin ba za ka gane muhimmancin shi ba sai ran da ka ga mutumin da yake da datsatsan hanci za ka gane nauyin wannan zagin domin dukkan mutum aka datse hancin shi yaya yo wani ma ba a datse hancin ba Allah ya mai nukurkusasshen hanci ne can ciki sai ka ga fuska ta gaza daga kyau da ya kamata balle a ce jadda'a to larabawa asali ya kamata ku fahimta suna zagi kamar yadda kaji an ce wasabba amma ko larabawan yau ko na jiya zagi bai shahara a cikin larabawa ba kamar ɓaci ɓaci sai a ɓace ka a ce Allah ya watsa ƙasa a fuskarka Allah ya gutsura hancinka ko kuma ya ganka ya ce maka ya kal ya kai kare ya himar ya jaki ko yau haka suke to shine yace Abubakar ya mini ire-iren waɗannan zagi wa qala sai dawo ya juyo ga bakin yace kulu bayan Allah ku ci abincin nan la hani'an sai dai abincin ba daɗi abinci ya riga ya huce ma'ana ku ci a yanayin da ba ku ci abinci da zafi zafin shi ba kaga wannan maganar mulatsafa ce ko can maganar da yake wa Abdurrahman fa mu'ataba ce yace kulu ku ci la hani'an sai dai babu kwanciyar hankali ba daɗi lokaci yayi nisa misali jama'a a ce abincin dare an ci shi wajen sha biyu da rabi ko sha ko karfe ɗaya kaga ai ya huce ina fata an gane faqala sai ya ce wallahi ko la at'amuhu abadan abubakar sai ya ce ni ko na rantse da Allah har abada ba zan ɗanɗan wannan abincin ba ma'ana in dai kun ki ci ne dan saboda kuna jira na to ni kuma na rantse da Allah ba zan ci ba dan haka ku cin dai kaga jinkirin da suka yi bai da amfani kenan wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su gane a cikin ladabin abinci wato a sunna da kuma wayewar kai da ake fuskanta ta duniyar yau kar ka sake a gabatar maka da abincin da kana bukata kai kara ko ba fulatanin ƙauye ne kai in ka shigo bariki za ka wahala in aka ce maka bismillah ka ce ku matso da shi ina fata an gane amma kana so a ce bismillah ka ce alhamdulillah alhamdulillah ƙarya kai tun da kana so wannan shine mafhumin hadisin as-sayyida Aisha Aisha da aka ɗaura mata aure da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka samu wasu mata dattawa guda biyu su je su kai ta da suka je suka kai ta sai Annabi ya dan tattali nonon shi mai sanyi da dan abubuwan ci dai haka da suka zo suka kawo ta aka ce to ga amaryarka an kawo maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sai ya fito da dan wannan tattalin nonon shi da ya kurba sai ya miƙa mata ya ce to ke kuma amarya bismillah mana sai kuma sai ta kau da kai sai da waɗannan dattawa suka ce ke ya za ki ba abu a hannun manzon Allah karbi irin barazanan nan ta manya karbi sai ta karba ta dan karba kuma sai ta dan kurba sai ce to sai ki ba waɗannan ƙawayenki da suka kawo ki aiko sai ainihin ta miƙa musu to da ta miƙa musu su kuma irin abin na wallahi ya manzon Allah mun koshi alhamdulillah Allah ya saka da alheri manzo Allah yake ku karba sai kuma suka karba da suka karba sai suka shanya nono duka shine sai manzo Allah yake to ba gashi ba da za ku hada yunwa da ƙarya don haka a sunna jama'a in kana bukata abin aka baka ka ci gidan sarki ne gidan dagaci ne a duk inda aka baka har gidan surukanka na fata an gane wai abokai ne suka je biko su biyu eh, biko suka je su biyu sai aka kawo musu abinci shi wannan sai ya ki cin abincin wannan ko ya zauna ya ci abinci to sai ya zama ya rarike gaban shi wato zai bayyana cewa ɗaya ne ya ci ko shi kuma ɗayan ya ki ci sai ɗayan ya mai bariki sai ya juya nashi gaban shi ma nan ya ci aka mayar da kwanan haka cewa nan ma an ci nan ma an ci duka sun ci kenan na fata an gane so da haka jama'a duk sadda aka maka abinci sai ka ci sannan a yadda duniya kanta ya waye a yau kar ka sake a je za a ci abinci ka ce ah to ranka ya dade bismillah a'a in aka ce maka wani bismillah sai ka je ka hau kan tebur kawai ka sa naka ka ci ba ruwanka da ka sa mishi yadda ake rayuwar yanzu wanda abu ya dame shi ya je maganin abin da ya dame shi na fata an gane yawwa gashi shine sai abubakar ya ce ba zai ci abincin ba wai mullahi ya ce na rantse da Allah ma kunna na akhudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aksaru minha to yanzu nan abdurrahman ne ya koma yana ci gaba da bada labarin cewa lokacin da muka zauna muna cin wannan abinci babu wata loma da za mu ɗauko muna ɗaga wata loma sai an samu abincin ya ƙaru a ƙasa wanda muka bari fiye da fiye da lomar da muka yanko duk sanda ka yanki abincin zaka kai bakinka sai wurin ya koma ya cike fiye da yadda ka rarike a wurin ina fata an gane raba ai daga riba ko riba dama menene ƙari qala sai ce ya'ani hatta shabi'u haka suka ci wannan abinci har sai da suka koshi wasarat aksara mimma kanat qabla zalika sai wannan tarin abinci kuma ya fi yawa fiye da yadda yake kafin su fara ci Allahu akbar wannan me kenan mu'jiza kenan a gidan sayyidina Abubakar karama kenan ko eh karama kenan gidan sayyidina Abubakar fa nazara ilaiha Abubakar sai Abubakar sai ya dubi wannan abinci fa'iza hiya kama hiya sai ga abincin ya koma kamar yadda yake au aksaru min ko kuma ma ya fi yadda yake a da yawa. Faƙala limra'atihi sai ya ce wa matar shi, ya ukta bani firasin, ya ke ’yar uwar bani firas, ma'ana sai ya kira ta da sunan kakanninta gwaraza, ma haza menene nake gani haka kuma. Kalat sai ta ce la wa qurrati aini ko ɗaya ba abin da ya faru ina rantsuwa da abin da zai sanyaya mini ido shine Allah kenan lahiyal ana aksaru minha qabla zalika bi salasi marratin ai abincin a yanzu ma ya ninka yadda na zuba shi da ninki uku fiye da yadda na zuba shi ko an fahimci wannan da kyau wannan mata tashi an ce sunanta Zainab ya kira ta dai can da sunan danginta ne kawai to da abubakarin ya ga haka kuma fa'akala minha abubakarin sai kuma shi ma abubakar ya ɗiba ya ci daga abincin to ta iya waka ce to ina rantsuwar da ya ɗazu cewa ya rantse da Allah kuma ba zai ci ba wa sai abubakar ya ce inna ma kana zalika mina shaitani wannan rantsuwar da na yi shaiɗan ne ya ja ni kawai na yi ta ya'ani yamina huwa to rantsuwar shi da ya ta ɗazu shaiɗan ne ya ja shi ya yi ta to yanzu wannan rantsuwar wace iri ce lagawul yamini ce ko kwamun akida ce lagawul yamini rantsuwa nau'i uku ce jama'a akwai rantsuwa lagawul yamini ita ce wadda yaya gari ka ce lafiya wallahi iyalinka lafiya ka ce wallahi lafiya wannan lagawul yamini ce malikiya sun kara da wani nau'i na lagawul yamini shine ka saba ganin wane da sutura kaza sai wane ya je ya aru waɗannan suturu sai ya zan yana wucewa sai ka ce wallahi ga wane can a halin ba shi mai suturun bane wani ne wanda tsawon su daya ya ari suturun ya zo ya wuce ko mota ko makamantan haka sai daga baya sai bayyana wanda kake zato ba shi bane amma akwai wasu dalilai da suka taimake ka kai wannan rantsuwar wannan irin rantsuwar da waccan malamai suka ce babu kafara akai kuma babu zunubi akai sai dai ana so ka tsabtace bakinka daga yawan yinta nau'i na biyu na rantsuwa ita ce rantsuwa yaminul ghamus yaminul gamus ita ce rantsuwa akan ƙarya abu ne ba gaskiya ba sai kai rantsuwa akan shi wannan ba ta da kafara ba a kafararta inna ma in mutum ya gano ya aikata laifi ko kuma ya yi ƙoƙarin tuba ga Allah sai ya tuba domin sakamakonta ita wannan saka mutum a cikin wutar jahannama mala abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi a cikin tarjama shi ta hausa ya ce malamai sun bincika sun gano wannan na daga rantsuwar da ke saka gobarar da ba a ji ba ba a gani ba ita ce rantsuwa akan ƙarya haka siddan sai a waye gari gida kaza ya kone haka siddan sai a waye gari kaza kasuwa kaza ta kone ku karanta tarjamar Hausa wannan ita rantsuwar tana dilmiye mai yinta ne a cikin wuta don haka ake kiranta al-yaminul ghamus ko kuma yaminul ghamus sannan sai rantsuwa al-munaqida ita wannan rantsuwa ce da zaka ce wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma daga baya sai ka zo kaga cewa ya dace ka yi abu wallahi zan yi kaza sai kuma kaga ya dace kar ka yi wannan abu misali yaro ne ya bata maka rai sai ka ce wallahi in na dawo gidan nan sai na balla ka kana dawowa kuma sai ka ji zuciyarka ta huce to ai ka rantse sai ka balla shi ko kuma zuciyarka bata huce ba sai ka ga rashin balla shi din shine alheri balla shi sharri ne to yanzu ya zaka kenan sai kai azumi uku a jere ko a rarrabe ko ka ciyar da miskinai guda goma ko ka dinka musu suturu da gwargwadon jinsin su in mata ne ka ɗinka musu suturun da za su halatta wa mata su yi sallah ko su fita in maza ne ka ɗinka musu nau'in suturun da za su halatta musu su yi sallah ko su fita wannan rantsuwar da sayyidina abubakar ne nake so mu tsaya mu dube ta wanne nau'i ta fada cikin ukun nan kenan mun da wannan rantsuwa ce da za ta ja kafara domin ya rantse da Allah cewa ba zai ɗanɗani abincin ba sai gashi kuma da ya ga abinci ne mai albarka sai ya ci na'am duk sanda kai rantsuwa da wallahi ba za ka yi kaza ba sai ka gano yin abin shine alheri to a shari'ar musulunci kar ka sake ka kafe akan rantsuwarka ka karye rantsuwar sai kai kafara wannan shine sunna annabi yakan yi rantsuwa akan zai yi kaza sai ya ga cewa yin abin kuma babu alheri sai ya fasa yin abin sai ya kafara yakan yi rantsuwa akan cewa ba zai kaza ba misali abokinka ne ya bata maka rai sai ka ce na rantse da Allah ba na sake zuwa gidanka sai aka zo aka ce maka kuma matar shi ta rasu to me ya zafi mutuwa aina yanke gaba to tun da kai rantsuwa ba za ka je ba yanzu matar shi ta rasu ba za ka je jana'iza ba ba za ka je ta'aziyya ba ko kuma aka ce maka yayi hadari ko wata matsala ta same shi ba za ka je ba to yanzu ka je gidan shi kai ta'aziyya ko kai sallar gawa ko kai jana'iza ko menene shine alheri sai ka dawo sai kai kafara ko kun fahimta jama'a don haka wannan irin rantsuwar da abubakar ya yi in ta faru musulmi ya yi ta to bayan ya ga abin da yake alheri ne to sai ya karya rantsuwar in ya so sai ya kafara don haka abubakar da ya ga wannan abinci ne mai albarka sai ya ci na'am na'am kamar yaya to na'am babu tartibi gaskiya jama'a babu tartibi cewa sai an yi kaza sai an yi kaza a'a daga cikin waɗannan nau'ukan kafarori guda uku wanne ne zai sauƙaƙa gare ka sai ka yi ko kun fahimta wacce ce za ta fi maka sauƙi sai kaga cewa tufatar da miskinai goma sai kaga cewa azumi uku sai kaga cewa ciyar da miskinai goma kuma ciyar da miskinan nan ba sai an dafa wani abinci na musamman ba daga abincin gidanka ka iya cewa matarka kullum kika dafa abinci ki bayar da ainihin gwargwadon abincin mutum guda a matsayin abinci na na kafara har kwana goma zaka iya bata wannan umarnin in kuma kana da hali sai a tara abincin lokaci guda a dafa shi a baiwa mutane goma su ci haka suturan ma zaka iya ɗauka cewa duk wata in ka karɓi albashi sai ka ware naira dubu biyu da ɗari biyar a je a sai yadi sai a ɗinka wa wani taguwa da wando fakiri ne a bashi wani watan ma haka har zuwa wata goma kaga abin da ya jijjiga albashinka na wata goma eh to kaga zaka zaka dawo ka shiga taitayinka ai na'am a'a cikakkun kayan dai da za su halatta mishi yin sallah da hakan ka bashi taguwa da wando ba sai ka bashi takalmi da hula da safa da turare da agogo ba taguwa da wando ya isar mace in ka ɗauki doguwan riga da hijabi ka bata ya isar ba za a ce sai ka bata da duma sallah da abin nan ba na fata an gane saboda haka sayyidina abubakar ne siddiq sai ya ci wannan abinci sai ya ce ai rantsuwar da ya shedan ne ma ya ja mishi yawwa to kun ga wannan ya fassara mana aya alqur'ani innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tafakkaru bayan Allah masu tsoron Allah idan shaytan ya tabe su sai su fadaka wannan ayat tana nuna cewa komai nagartakka in ba annabi ne kai ba shaytan zai iya samun nasara a kanka to in shaytan ya samu nasara a kanka na daga cikin alamar tsoron Allah shine sai ka faɗaka in ka faɗaka sai ka dawo ga abin da yake daidai shine abin da ya faru nan yanzu sayyidina abubakar ya yi furuci da cewa shaidan ne ya ja mishi ya haka dan haka sai abin da yake daidai thumma akala minha luqmatan sannan sai ya ɗauki loma guda daga cikin wannan abinci ya ci thumma hamalaha ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ɗauki abincin ya kai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa asbahat indahu abincin ya kwana har ya waye gari a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan iyakan labarin wannan abinci kenan yaya annabi ya da abincin wallahu a'lamu abdurrahman sai ya shiga wani babin na bayani ya ce wa kana bainana wa baina qaumin aqadun to tsakaninmu da wasu jama'a akwai ainihin wani alkawari famadal ajalu sai wannan ainihin lokaci na alkawarin sai yayi fa farraqna 12 rajulan ma'a kulli rajulin minhum unasun sai muka raba waɗannan ainihin mutane da suka zo gare mu muka raba su kashi goma sha biyu kowane ainihin mutum ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda goma sha biyu muka haɗa shi da ainihin wasu jama'a Allahu a'lamu kamma a kulli rajulin Allah ne kaɗai ya san mutum nawa ne tare da waɗannan mutane abin da yake so ya ce bayan da aka kai abinci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya annabi da wannan abincin yaya an dai kai abinci ya kwana a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wasu mutane da suke da wata yarjejeniya da gidan sayyidina abubakar sai suka zo waɗannan mutanen sai aka raba su mutum goma sha biyu ne su kuma kowane mutum ɗaya cikin mutum goma sha biyu akwai tarin jama'ar da Allah kaɗai ya san iyakarsu za su koma su ci wancan abinci kenan da ya kwana wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce fa akalu minha ajma'una gaba ɗayansu sai suka ci daga wancan abinci wanda aka kaiwa annabi ya kwana aw kama kala ko kuma ya bada labari kamar yadda da ya faɗi abin da ake so a nuna maka a ƙarshen wannan hadisin shine ka dubi asalin abincin na mutum nawa ne abinci ne da bai wuce na mutum uku ba abubakar ya ja mutane uku suka tafi aka je abinci ya ƙaru aka kai abubakar ya ci abinci ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama abinci ya kwana gidan abubakarin aka zo yanzu ga gidan annabi aka zo ga mutum goma sha biyu kowane mutum ɗaya cikin sha biyun nan akwai tarin jama'a suka je suka haɗu gaba ɗaya aka raba musu abincin nan suka ci suka ƙoshi daga abincin ko kun fahimta jama'a albarka ce dangane da abinci wadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ita a cikin wannan hadisi wannan hadisi malamai suna kawo shi daga cikin manaƙib na gidan abubakar darajar da ta faru a gidan abubakar ne siddiq ina fata an gane abin da wannan hadisi ya zo ya mana bayani mun tattauna shi shine halaccin tattaunawa in bukata ta kama bayan sallar isha ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a wannan shine ƙarshen kitabu mawaqitus sala wanda yake nuna mana salloli biyar daga cikin waɗannan salloli kowace tana da lokuta guda biyu akwai muhtari akwai daruri muhtari shine me lokacin da ake so aka baka kyakkyawan zaɓi da falalar ka yi sallah kar ka sake ba ka yi sallah ba har wannan lokaci ya shiga ai ya fita in ya fita to wannan lokacin da ka shiga na gaba shine daruri to kar kuma ka sake wata larura ta hana ka yin wannan sallah wannan lokacin ya fita sai dai larurar bacci wadda za ta iya cin ƙarfinka ko mantuwa amma in ba haka ba fa duk wata larura to ka gabatar da sallah kafin ta taso maka don haka sallah azhar tana da lokuta biyu muhtari da daruri sallar magariba haka la'asar haka isha haka asuba haka dukkan sallolin haka to dangane da sallar magariba da sallar isha nan ne aka dan samu sabani mai dan dama a wurin malamai duk mun tattauna mas'alar a baya wasu malamai suna ganin magariba da zaran yin ta lokacin ta ya wuce muka ce a'a akwai hadisi akan haka babu shakka akai sai dai kuma akwai wani hadisin wanda ya zo da bayani akan ƙarin faɗi na lokacin sallar isha ai magariba sannan sai lokacin sallar isha wasu malamai na ganin cewa sallar isha lokacinta na muktari shine daga lokacin da shafa'i ya bata har zuwa lokacin da dare zai raba tsaka to daga sadda dare ya raba tsaka suna ganin an shiga barurinta har zuwa sallah asuba muka nuna cewa wannan kuskure ne abin da yake daidai muhtarinta daga sadda shafa'i ya bata zuwa ɗaya bisa uku na farkon dare shine karfe goma ko goma da rabi misali in a lissafin agogo ne to daga goma da rabi din nan zuwa sha biyu tsakar dare kenan ko sha biyu da rabi ko gwargwadon haka shine ƙarshen larurin lokacin sallar isha sannan a ƙarƙashin waɗannan babuka muka tattauna matsaloli masu muhimmanci akan cewa idan mantuwa ta sa ba kai sallah ba duk sadda ka tuno a wannan lokacin za ka tashi karama sallah ba za ka ce to bari in bari a tashi karatu ba bari in bari a tashi aiki a'a a lokacin za ka rama ta haka nan idan bacci ne amma muka ji cewa ganganci da barin sallah mutum ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta ya wuce to tare da cewa an samu da yawa malamai sun ce eh zai iya ramawa amma muka ce wannan fatawar ba ta da wani asali abin da kaɗai annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna ana iya rama sallah shine mantuwa ko kuma bacci amma ƙeme maka ƙiyin sallah a zahar kana jiran sai an tashi aiki a tashi aiki kuma ka tafi cefa ne ba za ka shigo gida ba sai karfe bakwai na magariba sannan ka zo ka ce za ka yi sallah a zahar da la'asar bayan da gangan ka su babu dalilin da zai ce maka kai wannan sallah yanzu kawai ka tabbata mai mummunan laifi wanda ya aikata kaba'ira in ya mutu bai tuba ba zai shiga wuta to kenan ana neman ka da ka tuba amma magana karama fa babu ramuwa ga duk wanda ya bar sallah da gangan ya ƙiyinta wannan ita ce maganar da muka amintu da ita daga cikin maganganun da malamai suka yi ka iya samun littafin al-muhalla na ibn hazmin ko kuma littafin fiqhu sunna ko littafin alkawa'idun nuraniyyatul fiqhiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko kuma fatawar shi dan haka jama'a bayar da fatawa akan cewa mutane in ba su sallah da gangan ba za su iya ramawa wannan fatawar ita ce take lalata mutane ba wai fatawar cewa ba za su rama ba don wasu na cewa to ayan kuka ce musu ba za su rama ba shikenan sai mutum ya ƙi sai ga cewa to ai shikenan an ce babu ramuwa ma a'a ta ba haka siddan ba cewa aka yi ba zai rama ba wuta zai tafi ya yarda yin sallah din ya tafi wuta zai ce a'a sai ce to ya rinka yin sallah akan lokaci kama azumin ramadan ne ya zo mutum ya ce akwai zafi yana da ayyuka da yawa ba zai sami ba sai lokacin da ainihin watan shawwal ya ko kuma watan zulhijja idan ya ramadan din nan da gangan ya bashi ya kai shi wancan lokacin da yake ganin lokacin yake da lokaci kuna jin za ku iya ba da fatawa akan cewa yayi babu wani malami da zai fatawa akan cewa mutum ya bar ramadan da gangan ya bari ya kai shi wani watan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka al-imam al-bukhari sai ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kitabul azani kitabul azani matattara dangane da kiran sallah malam ya ce al'azanu lugatan al'ilamu ibn hajar a cikin fatuhul bari jama'a ya ce abin da ake nufi da kiran sallah a larabci ba wai a ma'ana ta shari'a ba a tsagoran larabci abin da ake nufi da shi shela ye kuwa sanarwa قال الله تعالى الله يتي وأذان من الله ورسوله sanarwa daga Allah da manzan shi don haka azan ma'anarta sanarwa har Qur'ani ya zo da kalmar a haka washtiqaquhu min al-azana an tsago ne daga al-azana bi fatahataini wa huwa al-istima' asali daga saurare ko neman saurarawa ko neman jiyar da wani wa shar'an a shar'ance kwan aka ce kiran sallah abinda ake nufi da shi jama'a al'ilamu bi waqti salati yin shela yin ye kuwa akan cewa lokacin sallah ya shiga amma yin shela ɗin ba irin yadda san ƙira ike yi ba sai malam ya ce bi alfazin makhsusa da wasu lafuzza keɓantattu na musamman qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi qurtubi a zahiri qurtubi mai littafin al-mufhim kenan sharhin talkhis na sahihu muslim malamin qurtubi mai tafsiri wa ghairuhu da shi da wani shi suka ce al'azanu ala qillati alfazihi kiran sallah duk da yake yana da lafuzza yan kaɗan sai dai kuma mustamilun ala masailil aqida ya tattaro lafuzza na aqida li'annahu bada'a bil akbariyya saboda ya fara da Allahu akbar Allahu akbar wannan mas'ala ce ta aqida ita ce Allah ne mafi girma Allah ne mafi girma kun ga aqida ta shigo an dankwafa kowa a ƙasa Allah ne babba وهي تتضمن وجود الله وكماله kiran sallah na tattare da tabbatar da cewa akwai Allah kuma Allah shine cikakken da babu na ƙasa tattare da shi ina za mu samu haka tunda har muka yadda muke cewa Allahu akbar yana nuna akwai shi kenan kuma har ma shi yafi kowa sannan kiran sallah yana tabbatar da cikar kamala Allah ina muka gane haka ba mu ce mishi Allahul asghar ba eh ba mu ce mishi Allahu sagir ba, ba mu ce Allahu kabir ba, sai muka ce Allahu akbar, a nan ne sai malamai suka tattauna suka ce don haka, lafazin ma a haka za ka faɗe shi, in kai mishi ta'arifi kayi kuskure, in ka ce Allahul akbar, Allahul akbar, ma'ana Allahu al'akbar, a'a sai dai Allahu akbar, ma'ana Allah ne kawai babba, Allah ne kawai babba. Ba wai Allahul akbar Allah shi ne babban cikin manya, a'a ba a yarda da haka ba, Allahu akbar Allah ne babba, Allah ne babba, shi kenan, bayan shi ba wani babba. Ashe kun ga anan akwai tabbatar da cika ga Allah maɗaukakin sarki da kuma tabbatar da cewa duk wanda ba shi ba to na ƙasashe ne. Sun masana bit tauhidi sannan abin da zai biyo baya shi ne mai kalmar tauhidi. Sadda ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai me أشهد أن لا إله إلا الله كاغا كلمة توحيدي ونفي الشرك دا كمامي دا كوري شركة أشهد أن لا إله إلا الله tabbatar da Allah ne ɗaya sannan kore duk wani abu wanda ba shi ba thumma bi isbatin risala li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai kuma tabbatar da manzanci ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ina muke jin haka a kiran sallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan tabbatar da manzanci ne ga manzon Allah ko na'am bari ka ji abin da mawaƙin shi yace Hassan ibn Sabit yace wa damma al-ilahu isman nabi ila ismihi li yujillahu إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد أي حسان بن ثابت يتي وضم الإله اسم النبي إلى اسمه Allah sai ya haɗa sunan annabin shi da sunan shi a ina sai ce idza qala fil khamsil mu'azzinu ashhadu duk inda ladan zai ce ashhadu an la ilaha illallah dole ne ya ce ashhadu anna muhammadin rasulullah in ba haka ba kiran sallan shi bai ba sai ya ce kai ba nan ba ma wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu sunan annabi ma Allah ya tsago shi ne daga jikin nashi sunan kuma Allah ya yi wa annabi haka ne dan ya ɗaukaki darajar shi ina muke fahimta haka sai ya ce fazul arshi mahamudun Allah Mahmud ne abin ayaba ne, wa haza Muhammadun shi kuma wannan shayabo ne, ma'ana Allah Mahmud abin ayaba ne, abin yabawa ne, shi kuma fa Muhammadun, don haka da Muhammad, eh, da Ahmad, da Mahmud duk ɗaya ne, to Allah Mahmud ne, shi kuma fa Muhammad, wa shakka lahu min ismihi liyujillahu, ina fata an gane. don haka a cikin kiran sallah akwai tabbatar da manzancin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'an nan sai kuma ya ce summa da'a ila ta'a sa'an nan sai kuma kira zuwa ga biyayya Allah al-makhsusa aqba shahada bin risala li'annaha la tu'rafu illa min wajhin rasul bayan tabbatar da manzancin manzo sai kuma kira zuwa ga ta'a ita ce me hayya ala salah to me yasa sallah take biyo bayan kalmar shahada da tabbatar da manzanci sallah ibada ce ibada kowa ake wa Allah to wane ne yake bayyana yadda ake ibadar manzon Allah dan haka sai bayan tabbatar da bauta ga Allah da ainihin manzanci ga manzo Muhammad sannan ake tabbatar da a taho sallah domin shi za a yi wa sallar ga kuma wanda yake bayanin sallah summa da'a ilal falahi sannan sai kuma kira zuwa ga rabo me yake nufi da rabo wa huwa al-baqa'u da'im shine wanzuwar rabo na dindindin aljanna me kenan hayya 'alal falah hayya 'alal falah al-falah aljanna ake kira ta horin babban rabo ta horin rabo na dindindin sai malam ya ce wa fihil isharatu ilal ma'ad ilal ma'ad wannan yana nuni zuwa ga cewa to akwai ranar sakamako kuma kenan akwai makoma domin tun da ka ji an ce ka taho zuwa ga aljanna kai dai baka taba ganin inda aljanna take a nan duniya ba to sai yaushe za a samu aljanna sai bayan an mutu an tashi to wannan kiran sallah yana tabbatar da cewa kiyama gaskiya ce summa a'ada ma a'ada taukidan sannan sai kuma a sake maimaita abin da za a maimaita domin a ƙarfafi maganganun da suka biyo baya ko kun fahimta jama'a sannan sai malam ya ce wa yahsulu min al-adhani al-i'lamu bi dukhulil waqti menene albarkar da ke biyo bayan kiran sallah daga cikin albarkatai na kiran sallah shine kiran sallah shi yake sanar da cewa lokacin sallah ya shiga na'am kafin wannan kiran sallar jama'a idan lokacin sallah ya musulmi rudewa suke yi sai a rasa yadda za a yi har za ka zo ka ji yadda tarihin ya fara aka rasa yadda za a yi wata ran sai aka ce to yanzu ya za a yi ne a zo a kira taro sai aka zo aka kira ta